ba da muke ciki wanda yau takwas ga watan biyar hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da 23 ga watan 12 miladiya 2020 za mu fara magana akan ridigamul kabir wanda wannan darasi namu na yau insha Allah ta'ala shine darasi na 18 ko a cikin wannan littafi namu na sharibiya a nan sai ce babu al'idigamil kabir babu inda yake magana akan babban idigami don ya nuna mana cewa ba a kulla wannan babi ba saboda al'idigamil sagir kawai an kulla shi ne saboda al'idigamil kabir mun gane ko kenan wannan yana nuna mana cewa ashe idigamin akwai babba akwai ainihin ƙarami to me ake nufi da idigami idan muka ce al-idigamu lugatan huwa idkhalu shay'in fi shay shigar da wani abu a cikin wani abu shi ake kira da idigami to sannan idan abin da ya shafi karatun qur'ani ne in kaga dama ka ce huwan nutqu bi harfaini harfan wahidan mushaddadan min jinsi thani in ka faɗi wannan kai ta'arifin idigami huwan nutqu bi harfaini harfan wahidan mushaddadan min jinsi tsani to anan da yace min jinsi tsani sai malamai suka ce to idgamin da zaka yi ba zai fita daga halaye akalla guda uku ba ko dai ya zama harafin da zaka shigar jinsin wanda za a shigar cikin sa ne to in ya zama jinsin wanda za a shigar cikin sa ne kuma ba zai fita daga hali biyu ba ko dai ya zama almudgamu sakinun walmudgamu fihi mutaharrik ko almudgamu mutaharrikun walmudgamu fihi mutaharrik aidan to idan ya zama almudgamu sakinun to yanzu aiki daya zakai shine shigar da shi idza kana min jinsi ba'un da ba'un ko kuma ce fa'un da fa'un hakanan ba'un da ba'un idrib bi asaka idrib bi kaga anan aiki ɗaya kai wani aiki kai da shigarwa to da za ta zamo cewa ba'un din mutaharrika ce aiki biyu za ta aiki na farko sai ka ɗaure ita wannan mutaharrika li'annal mutaharrik la yadkhulu fi mutaharrikin wa inma yadkhulu fihi sakin ba yadda za a yi mutaharriki shiga cikin mutaharriki dole sai dai mai sai dai saki ne to kaga yanzu la zahaba bi sam'ihim la zahab bi sam'ihim kaga anan aiki biyu kai sai da ka daure ta farko sannan ka shigar da ita to da za a ce har harafin da zaka shigar ba jinsin na biyu bane to shi wannan zamu ce zai iya kasancewa hali biyu ko uku misali mu ce ƙun rabbi ƙun rabbi yanzu lamun bara'un ba ne to kuma an ce harafi ba zai shiga a cikin wani ba sai jinsinsa to ya za ka yi dole sai ka mai da wannan lamun ya zama raro sannan ka shigar aiki nawa kai biyu to da za mu kaddara cewa lamun din mutarike ne qala rabbuk kaga a wajen su sai qar rabbuk to da kaga aiki uku zakai na farko ka mai da waccan lamun ta zamo ra'un aiki dai kenan na biyu ka daure ta dauka sannan ka shiga ita mun gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya shafi idigami to anan zake cewa ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو امر البصري فيه تحفلا دونك سكتي wannan sunansa wato ainihin fi'il amr ko kuma suke ismu fi'il amr dunaka ma'ana khudh al-idgham al-kabir maf'ulun bihi al-idgham maf'ul al-kabir sifatuhu kaga da yace wa dunakal idgamal kabira kai al mukhatab na rika sheka karbi riki hannu bibiyu al idgamal kabira idgami wanda yake babba sai ce wa qutubuhu jagoransa shugabansa abu amrin al-basri shine abu amr mutumin basara anan kun ga in mun kalli ibarar ya nuna idgami babba na abu amr ne bi akmalihi to in mun ce haka kaga zamu ce da imamu duri da imamu susi duk suna yi to sai malaman mu suka ce al-khilafu muwazza al-idgamu lis-susi wal-izhar lid-duri wannan zai nuna maka cewa ba za ka dauki ilimi a littafi ba dole sai ka hada da malami in ba don haka ba da ka zo kan tasha ɗabi'a sai ka zo kai ta idigami a wajen imamu duri shi kun bai dimbe gani ba ka gani to saboda haka sai suka ce alkhilafu muwazza al-idgamu lis-susi wal izhar lid-duri to sai yake cewa fihi tahaffala fihi tahaffala wannan fihi zamirin in kaga dama ka ce ya koma zuwa ga idigami in kaga dama ka ce zai koma ga abu amr domin shi ta hanfal zai iya ɗaukar ma'ana biyu in ka ga dama ka ce fi abi amur ta hanfalar idigamu to sai ya zama kenan ijitama al-idigamu ala abi amur liwahadi shi wannan idigami kabir ya taru ya dunkule ya tsaya a wajen abu amur shi kadai to anan in mun dauki wannan ma'anar ta farko ba za mu ce to shi kenan ba wani malami da yake a ridigamul kabira cikin qur'ani in banda abu am ba haka bane akwai ɗaiɗaikun kalmomi wanda za mu zo gare su za mu samu wasu sun yi musharaka da shi misali bayyata ta'ifa za mu samu da abu amur da hamza ma'ana hamza ya musharaka da abu amur bayyata ta'ifa haka suke karantawa sannan za mu samu farkon wasafa ce wasafa safa amma da hamza fazajira zajira fataliya zikira za mu samu da malam hamza malam hamza ya musharaka da abu amr a wannan gabar to saboda haka kenan za mu ce da yace fihi tahaffala in mun ce wannan fihi yana kuma zuwa ga abu amr kenan ijtama al idgamul kabir ala abi amr to za mu ce illa fi ba'd al kalimat alladhi sharakahu fiha ghayruhu sai dai a wa'insu kalmomi wanda waninsa ya tarayya da shi mun gane ko to ina ga mun yi mukaddima mun bari ana ba za mu so ku bata ma wannan bayan Allah lokaci ba dama na ce da azuna musu laleto amma yanzu gabatar da su alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulillah wa'annan manya-manyan malamai ne hannuna da dama gwani nura sharif sannan mai bi masa gwani dakta gwani faru alhamdulillahi muna farin ciki a wannan rana da waɗannan jimajiman malamai suka ziyarce mu kamar na faɗa saboda alaƙa ta alƙur'ani babu ɗayansu da ya zo don ya koyi karatun nahu ko shaɗibiya bal insha Allah ta'ala ma bayan na gabatar da su to za mu ji shawarwari masu fa'ida insha Allah ta'ala wanda za inganta wannan tafiya da muke insha Allah ta ilmul qira'at alhamdulillah wayannan bayan Allah duk wanda ya san su a fage na Qur'ani ya san su Dr. Gwani Faruk wato zaka ce tudu biyu yake ce a gwani dan boko ne kinne digirinsa masar phd duk abin koyi amma ni dai ban taba ji tun da yake yayi alfahari da boko ba da littafin allah alkur'ani yake alfahari kuma da shi aka san shi alhamdulillahi daga cikin abinda malamai suke cewa abinda zai nuna kana itina'i da kowane ilimi kuma kana da wani kaso a cikinsa shi ne ya zama akwai ɗan ijtihadinka ko ƙaƙa a cikin wannan ilimin duk lokacin da kake karanta kowane ilimi ka zamo jami'd a ciki wato abin da kita hibzu babbaga haddar akukuturu ko yadda aka faɗa baka ka haddace a gaba baka da ijtihadi to gaskiya akwai sauran aiki dr gani faru alhamdulillah yanzu maganar da muke yana yi wa shaɗibiya wato yana fassara tare da yi mata sharhi kuma insha Allah ta'ala za a kammala za ta shigo hannun mu duk za mu fa'idanta akwai abiyata na shaɗibiya wanda shi kansa ijtihadin sa maimakon a ce kila kaga baiti biyu to zai iktisari sai zama baiti daya kamar da Abu Shama yakan yi a cikin ainihin abin nan a cikin shadibiya to akwai irin waɗannan sannan yanzu abin da yake taimako wahala hadda rubuz to alhamdulillah akwai waƙen da gwani yayi wanda ya dan takaice su musamman waɗannan ɗaiɗaikun akwai gabar da nake jira sai mun zo insha Allah da zan rubuta muku su daga ran da muka rubuta ba uzuri duk wanda aka rubuta wannan abiya cikin aka sake tambayar sa wane ne dalil bai sani ba wane ne sidin bai sani ba to gaskiya za a hukunta shi a wannan makarantar eh suna nan ya turo min su a waya cincin to amma kamar nace akwai gaba da nake jira sai mun kai insha Allah babi na ya atal idafa nan ma akwai ijtihadat nasa insha Allah ta'ala duk zan bayyana muku so idan mun zo wannan gaba a Dr. Gori Faruk da wani Malam Nura Sharif kusan ni dai a sani da halifa mara isa karaju Allah ji kansa da gafararsa da rahamarsa ni dai ba ni taba ga ya wakilta dan da ya haifa a harkar Qur'ani ba sai su biyan nan duk abin da ya shafi Qur'ani ko dai kaga Gwani Nura Sharif ko kuma kaga Dr. Gwani Faruk ko ka gansu su biyu su ne yake ainihin turawa domin wakilta su a cikin abin da ya shafi harka ta Qur'ani na tabbatar da cewa wannan ya nuna gamsuwarsa da su da kuma ya tabbatar da cewa duk inda suka je kamar shi yaje kuma za su biya bukatar da ainihin ake so alhamdulillah hatta irin rufe musabaka ko gabatar da ainihin wani cd na karatu da sauransu na tabbatar da wannan su ne wanda ainihin nake gani mafi yawa a dr wani faru na san daga cikin karatuttuka na taɓa yi muku bayaninsa da irin karimcinsa ga ɗaliban ilimi ba so da ke gaskiya in zuga shi ba amma halayya su ce babu laifi a musulunci don ka faɗi falalan mutum da kyawun halinsa na tabbatar yan uwa da muke zuwa da su jigawa shirin da muke yi na fatawa kai tsaye na tabbatar suna zaune kuma akwai a lokacin kun gaba a zai aikin hajji ba a lokacin koronan nan shimfiɗar da na yi akan cewa ya kamata duk wanda suka tare da kudin aikin haji suke da niyyar corona ta hana to ya kamata su yi abinda ko irin abin da tagwani faruk yayi na tsawon lokuta da ya dade zuwa umara yake hidima da irin wannan kudin nasa ban ambata sunan sarahatan ba to amma dai nayi misali nayi talmihi duk wanda ya san wannan ya san irin wannan abubuwa to wayannan manyan malamai muna muku lale maraba muna muku san da zuwa da karbani faru ka dan jijji karatun shadibiyyan mu kuma ka ji irin raunin dalibai a wajen haddace rumuz da kuma sauran isa ya bare su to za mu so gwani a cikin yan mintuna da Allah a ba mu waɗansu shawarwari wanda za su taimaka insha Allah ta'ala wannan makaranta mu ƙara inganta ta to amma kafin sannan Dr. Gwani ina ga kamata in dan gabatar da wasu daga cikin manya-manyan malamai ba zan ce duk sai na yi ta'arifin su ga baki dai ba to amma dai daga baya da ku ga Arama Muhammad Khalil shi da datti da makaranta ga yana ya dan sun koyar da kansa Arama Muhammad Khalil marubucin Qur'ani ne ba wai na wasa ba wato gaggaram ne kuma alhamdulillah ya yi digirinsa a sudan ya kammala kuma yanzu yana aiki tare da hizba yana bangaren da'awa to sannan kusa da shi akwai malam musa shi ba mahadashin ƙur'ani ne kuma limamin juma'a ne alhamdulillah baya da shi akwai dr hamid ali shi ma dakta ne laksana ne alifin aligal kuma mahadashin ƙur'ani ne shi ma alhamdulillah ga malam mahmud dama da malam musa wato ina so ne da dan gabatar da ru'us na ajin ba zai sai na gabatar da kowa ba ga malam nasir shine sahibul abiyat shi sa nake yawan ambatar sa eh malam nasir binyamin to malam idris ali ishaq shi ma mahaddacin alkur'ani ne shi ne limamin wannan masallaci ya yi digirinsa shi ma a sudan ya kammala kuma yanzu ma'aikaci ne a radio pyramid ta tarayya kuma duk abin da shafi harkokin addini a ofishin gari yahuza to shi ne yake kula da shi yawwa sannan akwai ya yi ɓoye a baya akwai gwani abubakar shi ma gaya nan gwani abubakar ibrahim ma'addasin ƙul'ani ne kuma shi ma ɗan boko ne har yanzu kuma shi ma limamin juma'a ne muna magana yanzu ma ga wani limamin shi ma ya shigo malam mahmud limamin juma'a ne shi ma ma'addasin ƙul'ani kuma ɗan musabaka ga malam ahmad nan a baya shi ma ma'addasin ƙul'ani ne allah ran zai kuma ɗan musabaka dama shi malam kamis ba sai na yi bayanin sa ba akwai malam rabi'u ɗaya daga cikin manya-manyan malamin mu shi ma malami ne limamin juma'a ne ga sunan suna da yawa gaskiya ba zan iya cewa su sai na gabatar da kowa ba amma dai na gabatar da wanda suke su ne manya-manya akwai dakta gwani adahama wanda kun san shi da yammacin da nake ce masa dakta gwani faruk zai zo to ya yi ta'assufi domin gida dogare shi sabir ibn sai ne yanzu yana can tsayar unguwar ya ce wallahi ya zama a gaje amma yana ba da uzuri sai ya faɗi wata kalmar ce wallahi ya sarki inda ya dakta gani faru ne to wallahi sai ya dawo ko ba a shirya ba wata kawai sai an gan shi ya ce to insha Allah ta'ala na ce to wannan insha Allah kuna ba ta haka to alhamdulillah akwai dakta ko akwai gwani abdulaziz shi ma ina ga bai samu zuwa ba duk dai suna da yawa wanda suke ainihin yan uwa ne ma'addata qur'ani akwai malar adamu gashi na shi ma alaran ba dai kun gashi kaman kansa ba hula alaran ba ne marubucin qur'ani shi ma gashi nan ga malar nabir rashi ma hadisin qur'ani ne ga malar hasanu nan duk gasunan dai duk haddasa ne wato ba na so ita da sai ita ita sa'i amma alhamdulillah Allah ya ni'imta mu da irin waɗannan wanda muna ma Allah subhanahu wataala godiya da irin kuma gaskiya suna da kwadayi akan wannan abin da ake muna fata Allah ya mura albarka ga baki daya da tsibiri faru za mu buƙaci shawarwarinka bayan ka kammala kuma shehi nura sharif shi ma insha Allah ta'ala zai kafatan mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to a gaskiya ni na fi ku farin ciki da halarta wannan makaranta akwai ɗaya daga cikin ɗalibaina da ta fara jawo hankali na ga wannan karatu da ake yi to kuma saboda shaɗibiya wato ilimi ne da zama na samu sha'awa a kai shi yasa daga lokaci zuwa lokaci na kan saurari bayanin malam kuma wato sai nake tausaya masa domin a gaskiya a ce malami kamarsa da wannan ilimi da yake bayarwa to amma kuma idan ya tambaya sai in ga cewa wato baya samun amsa yadda ya kamata daga waɗansu ɗaliban to amma wannan ba a nan ne kaɗai ba wato shaɗibiya littafin shaɗibiya littafi ne da da ka shiga karatunsa sai a fara ce maka ai yana da wahala to da an gina maka wannan a zuciyarka sai ka ga abin ma da kai sani in mala itan baya sai ka ga an ya ku amsan nan da za ka bayar ita ce to kuma na ga ya ja hankalinku sau da yawa kan cewa in dai mutum yana so ya fahimci wannan littafi to abu na farko shine ya bi wannan mukaddima da aka yi ya dubi sharuɗa da ramzozi da aka bayar to alhamdulillah yanzu ina so da Allah in tambaya a nan daga mun hannu kawai nake so a yi a nan da Allah suwa ya suka yi makarantar boko ko da primary to alhamdulillah to da Allah tashi tashi tsaye to da Allah cikin minti ɗaya ko biyu ko za ka karanta min abcd harfa nawa ne ashirin da takwas to na larabci kuma guda nawa ne to yanzu don allah ba abin kunya ba ne muna musulmi muna zuwa wajen malami wanda yake ya shahara ba kano ba a ce ba za mu iya kawo abajada na larabci ba harfan nan na larabci guda nawa ne 28 ko? zona? to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da na ce da malam ina so in zo muku magana malam a cikin darussan da ya gaya muku a waje da ɗinnan har ya gaya muku yadda ake amfani da su wajen lissafi kowanne yana da lamba saboda haka ya kamata a ce kowanne a cikinku da ya ce ja'altu abajadin ala kulli qari'in abajadin na lokacinsa ne malam ya karanta muku su guda 28 saboda haka bai kamata a ce daga nan zuwa laraba mai zuwa kowa ya haddace ya zo malam da su ba to a gurguje alhamdulillah na ji daɗi da na ga mutane da yawa a nan to ɗaya daga cikin abubuwan da nake cewa da malam zan ba da shawara shine kun ga a nan adadinku ya fi mutum 28 a nan ma nake faɗa ko wanda na gani to in aka ƙara takwas akan 28 muna da 36 to abinda nake so do Allah ku yi waɗanda suka san juna a cikinku ina son mutane kowa su kungiya mutum uku uku a nan kowa mutum uku su haɗu haka kowa mutum uku zai yiwu to ina son ga kungiya bakwai ta mutum uku uku to saboda haka abinda za mu yi a nan shine bari mu ɗauki kawai ƙungiya ta farko ina malam mahmud a wace ƙungiya yake yana yana to shi da waye yawwa to abinda nake so mi shine ƙungiyar nan ta mutum uku sai mu ba su suna na nan makaranta babba a cikinku sai mu kira shi nafi'u in kun zo kada ku kira shi in sunansa mahamud ba ruwanmu da mahamud sai mu ce nafi'u mai bi masa shine kalunu na ukunsu shine barshu malam yana iya rarraba muku dindani ban san kamata a yi dai a sa babba guda ɗaya da kuma ko da yake waɗansu in abokanai ne dama ga sihab ga suba da abokantaka zama akwai abokantaka ko ƙungiya ta biyu shikenan sai mu ɗauki ibn kafir shine babba a ciki ko to sai ku ɗauki bazzi sai ku ɗauki ƙumbul waɗannan in suka zo kullum a kuka zo a haka za ku zauna a haka za mu kalle ku in malam ya ce durakan shikenan sai mu ga ba ma sai an ce wai ana neman wane ne ba da gan kwada ka san wane ne a nan muke kiransa ibn kafir akwai hamisu yana ina ai bi sunansa susi ko to in kuka yi haka ba za ku iya yau da gobe shi ke nan mutum suna sun tafi ba to a gurguje da yake na ga cewa barin ɗan rubuta malam ya gaya muku dama amma ga shi ni na rubuto muku yadda a da ɗin ya ɗauka mai shaɗibiya alif kamar inda malam ya faɗa yana da lamba ɗaya ba biyu jimin yana da uku sai da haza haka suka taho hudu biyar shida na bakwai wawun fasil shi dama baya ciki amma ga shi na sa muku shi da lambarsa sai ha baya su ne suka zo na gaba takwas tara goma ko to bayan abu amur da rawuyansa sai kalam kalama ko to sai tafi ashirin talatin arba'in ko to bayan ibn amir shikenan kuma shikenan kun ga hudu an gama sai a shigocin kofawa to ga sunan kowa da lambarsa na sa'a fabaka rasata yayin da ka zo kan fabaka ka gama da lamba ɗari ba ma lambobin ne ya kamata ku damu da su ba amma dai ya kamata in kun tashi kuka ga wannan mutum ma ya kokari ya ga sunansa lambobin nan nawa zai hada ya ba da sunansa mun da haka aka yi mana sai a ce za ka faɗi sunan mutum kawai suka faɗi lamba kamar Allah ya ji kan rai alhaji sa'idu bala haruna ina muna bayar lokacin muna karatu shi ya fara nuna mun ma cewa ga yadda ake amfani da su da lambobinsu to ba haka ba kuma kai da ka karanta min abcd a cikin abcd na boko abubuwa uku sun fita wanda dama daidai suke da na shaɗibiya abajada shaɗin abc din nan akwai yaren da suke mai da shi ja saboda haka in aka ce maka a ba a b c c d c din ka mai da shi ja aka ka samu abaja ko to yanzu a hausance wanda gari ne wance kalma ce ta hausa wanda gari ne ya mu kama da abaja abuja to kuma wannan bahaushe ma sai an zo ana ce maka ga yadda za ka yi ɗaya kenan na biyu kalama babu wani kamfanin jirgin sama ne klm ke kamata ka san cewa wannan klm ya tuna maka cewa ibn amir ne da hisham da ibn zakwan ba biyu ko OPQRST RST a jar suke rasata kisa'i abul haris da duri hafsu ko kun ga shi ma a jere yake an samu nawa uku a tsaya a hausance wacce kalma ce za ka ji ta yi makama da wani hadiya duk wannan a ce sai kun zo kuna wahalar da malam kullum in tambaye ka wannan kullum in tambaye ka wannan to wannan kenan sannan na biyu kamar inda malam ya faɗa ba ma kawai ku haddace ya tsibiya din ba ni ban yi larabci ba ban yi ba sai ya ne ba kamar inda malam ya faɗa rumfa fulaji ne amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe na karanta shaɗibiyar har ta kai kamar inda yake faɗa zama mutum ka iya canja baitin ya dace da ƙila wani abu da mutane suke gani kamar yanzu baitin da malam ya karanta yanzu misali wa dunakal idgamal kabira wa qutbuhu abu amr lil basri wannan mutane suna cewa kamar inda malam ya faɗa ai ba rawuyansa biyu ne suka yi da suke idgamul kabir ba saboda haka da sani ba kuna kira malam na gaya masa sai na canja baitin ka ce wa dunakal idgamar kabira wa kudu abu amri abu amri wasu siyu an hutanakala abu amri shi yayi ke da wannan dunkulan ko kuma yake kawo wannan idgamul kabir amma susi shi ne ya nakalo wannan da haka mai shaɗibi a yi ila da ba za mu zama cewa da malam wannan duri ne ko kaza kaza ba ɗaya kenan na biyu da yawa za ku gani cewa malam ya yi maganar kishiya su kansu wannan ramzozin da aka ce sama su ne uku na sama a cikin jerin ko to ko wannan ma dai aka ce maka abu a sama ai kaga ya kamata ka rike da wannan to me kishiyar sama me kishiyar sama a cikin ramzozin da ibayar sama suwar su ne wa na biyu ibn kafir da abu amur nawa ya rage mana hudu to in aka kawo ramzin sama ragowar hudu a sun zama su ne bid kenan ko to wanda ramzi ne ya hada ibn amir da kufawa zalim zaka kun ga an samu kishiya ɗanan ko to banda wannan kuma akwai kuma wani kishiyar a cikinsu idan kuka ɗauki nafar me kishiyar nafar nafar shi ne aka cire nafi'u a sama aka cire kuma kufawa a ƙasa sai ka je ka nemo ramzin da ya haɗa nafi'u da kufawa hisnu to kun ga ba ma kawai wai zid na kalmomin ba su kansu da zarar ka zo ka ga yayi maka maganar sama to sai kwakwalwa ka ta nuna maka cewa kana da ramzi da ike na kishiyar wannan saboda haka wannan in za ku yi karatun nan ya kamata mutum ya yi shi da ƙarfinsa da jikinsa da kwakwalwarsa kuma wuyar abu fara shi sanda na fara ku kuna ma kun sa kuna da malami ni sanda na fara ma tukuna da farko shadibiyan na dauka sai da na fara karanta mukaddima din sannan na nemi malami na fara sanin ma me ake magana akai to um ga waɗannan su za su warraba a ƙarshe abinda nake so in ce shine kuma inda malam ya faɗa wannan makarantar tana ɗaya daga cikin abinda ya ƙarfafa mun gwiwa in ƙoƙari in rubuta fassara shi ita wannan littafi na shaɗuriya ganin cewa da yawa a legal malamai sai su sai mun magana cewa yara sai su zo har a gama tsoron shiga ma da ajin suke yi suna ganin an ce musu sha'ibiya wahala ne da ita waɗansu a cikin wanda suka je jami'a sun yi chemistry mu da muka yi makarantar boko kuna gani yanzu aka ce maka wanda yi chemistry akwai wanda yi chemistry a nan kayi ko in aka nace maka H2O me kenan ruwa hydrogen biyu oxygen daya wannan formula ce to ai abin da yi maka kenan kowanne ya ɗauko maka ya baka kuma na ji kuna kuna tambayin malam cewa me isa bai ce ibawa na fi nonin ba da ragowarsu ku duba cewa fa sai da ice muku shi fa abin da yi taisir ne ko rumtum tisarahu takaita taisir yake shi bai kawo muku wani abu sabo ba a baje da dinna haka ibishi kuma kuma inda malai bayani za ku ce mai isa ya ɗauki nafiyu ya bashi da abuyansa a baja da ragosu ai an kuka duba dama daga taisir haka nafiyu shi ne na farko kuma kamar inda malam ya faɗa in ka dubi darajar madina kuma sannan ibn kafir malam ya mana bayani cewa wato ya yi karatu ma a ƙarƙashin sahabbai ko so darajarsa ta ba shi wannan matsayin sannan kuma tun da yana so ya kawo muku ramzi na sama da kuma haƙo dole i kawo ijera shi inda ya cire abu amur ya kai shi wani waje kun ga ai ramzi na sama ya shafi kenan to haka dai wannan a takaice shine abin da yake akwai kuma Allah ya daga lokaci zuwa lokaci na samu lokaci yaji yaji na bullo zauna in saurari karatun malam domin ni kaina akwai abubuwa da yawa da nake karuwa da shi musamman da yake zai zo imauna bayani na ɗaya na kalmomi ma'anarsu ya yi maganar nahawu kuma sannan ya ɗauko misalai da dama kuma sannan ya nuna inda wajen hikimarsa ta maganganunsa da zai yi baitin ma da zai kawo a larabce yana da ma'ana da malam ya faɗi wannan wata rana sai na zauna na ce barin ɗauki baiti guda ɗaya hukuncin in sa shi a hausance ya bani kuma ma'ana awa ɗaya na kasa yin guda ɗaya shi isa za ku san wannan malami na shaɗibiya kuma kowa idan raba a waje a cikinku ko kamar wannan yanzu wajen na kala idiga malakabiru a kudubuhu za mu iya yi amma yanzu in ka zo ka ce akwai wato abubuwa da za ka zo ka hada ka ɗauki baiti guda ka ce bari ka canja shi zuwa hausa da waɗannan rawuyan ka kira su ma da sunansu wallahi wahala ne kuma sannan ka gama wato baitin ya baka ma'ana to a ƙarshe misali ɗaya da nake so in baku da nake so ku sa a ranku ku yi ne duk inda ka ga baitinsa to kai kokari ka ga suwaye kuma kishi waɗanda ike sun karanta kishiyar wannan manyan cikinku ku kokari ku ga za ku iya kawo baiti kishiyar wannan zan ba ku misali na je legal kwanan wani lokaci shekara biyu kenan malam mudassir adam ya gayyace ni sai suna cikin suratun nisa to akwai baiti a shaɗibiya akwai kalma arjulakum da arjilukum ko to yana cewa bin nasbi amariban ala saboda haka sai na canja shi kuma yadda za ku canja abu ne mai sauki kamar inda malam ya gaya muku zid din wa arjulikum kenan yanzu za mu dawo to me me zid na nas hab so wa arjulikum bil khatti fi haqqi sandala kishiyar habs shuba sai ka kawo shi dama tun da iraba duk inda ya ce maka ayin to kasan cewa shi uba baya ciki kenan da yana ciki zai amfani da nun ko saboda haka kuma tun da an ce an mariban ala an ɗauki kisa'i kana neman hamza sofi saboda haka kuma tun da haƙo ba sa cikin can sai zama fi haƙi sandala to irin wannan yanzu ina karatun shatibiya idan ina karatun qur'ani ma kai idan ina yin ruwayar khalaf ko khallaj to wannan zan hango baitin nasiha ke sandala idan kuma ina yin hafsu ko ina yin nafi'u ɗaya daga cikin rawuyan nafi'u daga gosu amari ban ala sai ka hango wannan waɗanda suke kallon talabijin a cikinku alhamdulillah artv na yi sauka da susi na yi da bazzi na yi da kumbo kuma na yi na ruwaisin a yaƙo saura izu bakwai a dama sa'awa wato matukar kuna so ku yi ra'at to dole ku yi ta a baki kar ka zo kawai sai za a yi taro ka zo ka ɗauki wani waje ka ce za karanta dole ka yi sauka a gaban malami da ruwaya kamar inda malam ya faɗa za ku ga ƙalunu malam ya gaya mana saukar da ini a gaban malamin a gaban nafi'u to haka ya kamata ku yi kuma sannan ya kamata wannan ƙungiya ta ku kuna iya zaɓar ruwaya guda ɗaya ko kuɗin shi kenan haka na fara ni lokacin da muka fara da ni da malam mudassir adam wani mudassir adam da kabir yaqub da mutar abdullahi da kuma nasiru abdullahi haka muke zauna tun muna zauna muna yin izu daya har mu sauka har muka zo muna zama mai izu biyu har ta kai sai mun zo daga asuba muka zauna kafin magariba mun sauka da ruwaya to sai kaga ta shige ka usul din ma ya shige ka kuma ita shaɗibiya da kuke gani wani lokacin kafin ka hango baitin ka warware shi ka yi yana da wahala so dole ka zama ta zauna a bakinka yanzu ruwayoyi da yawa ina yi ni ba ma na kallon baitin na yi lokacin na kallon baitin sanda nake kokarin yi amma saboda yawan yi in na tashi kawai zan yi ta yanzu idgam idgamul kabir da kuke gani 1263 ne a cikin alkur'ani kuma hukuncinsa malam in ya zo muku za ku gani huku yana da matsaloli iri-iri sai ka duba ala'isiri ta hariki ne a a wafin lamira'un wawafin rawa udhira idan fataha da duk wato ƙa'idoni ne iri-iri-iri amma saboda yawan yin susi din ni na zo ma yanzu sura yanzu in ka faɗe ta sai in gaya maka cewa ga adadin idigaman da suke cikinta saboda yawan yi yawan yi har ya zama min jiki wallahi wata ran ma sai na yi idigamin sannan ne zan tuno in ci a ashe ku sharaɗin haka ne to sai kuna yi a baki za ta zauna muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
bayan Allah kamar yadda na faɗa ana sha'o biyan kausu bariha alhamdulillah kullum ziyara irin wannan kawai da ake samu masu yawa yanzu ban san wa za a dora wa nauyi ba insha Allah kafin rana ita yau lalle a sami kakkasa wannan majamu'a cikin yauwa insha Allah wannan zai taimaka mana kamar yadda Dr. Gani Faruk ya ba da shawara akalla mu kalli adadin su wannan ƙari'ai guda bakwai mai majamu'an nan guda bakwai ko da za ta haura mutum uku za mu san dabarar da za mu insha Allah sauran mu dan makala wasu abubuwa tare da su wannan gaskiya shine abin da zai taimaka na faɗa mana tun farko malam shatibi yana cewa walakinnaha tabghi minan nasi kufaha wallahi dole sai ka zama kufi in ta sannan abin zai yiwu na faɗa mana yawwa Allah ya samu dace wallahi da za mu saki daga ba sai dare yanzu insha Allah ta'ala gwani nura sharif shi ma zai fa'idantar da mu da wasu kalmomi wanda za su zama na guzuri alhamdulillah wani faruk duk abin da ka faɗa an yi rikodin ɗinsa kamar yadda dama duk abin da muke ana rikodin ɗinsa kuma insha Allah ba wai fa'idanta wannan makarantar ba ce wallahi wani abin sha'awa akwai wanda yake sauƙaƙo wato yadda yake mutaba'ar abin da za ka yi mamaki kullum godiya yake na da take wai shi kawai wani lamma zai da gari ya shi wallahi kawai ta labarin alarin momi ba yana jin daɗi a ta faɗin ba ta takwara da shi ne wani abu yana jin daɗi wallahi to kaga wannan ba ƙarfi al'amari ba ne wannan da shi ne a garin nan wallahi don nisan uwa sai ya zo kuma komai ruwa komai rana nasa in dai ba gani ya rashin lafiya to insha Allah za mu gabatar da gaban wurin shirbi insha Allah ta'ala ya ba mu abin da ya sauke insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abin da zan ara a kai ba abin da zan fada duk wani ya wadatar da mu duk abin da za a fada ya riga ya cinye lokacin sai dai abinda zan ƙara a kai illa ne muku mummunna da Allah ya ba ku wannan malami wannan bawan Allah kuma na ƙara zabarar da ku cewa kowa ya yi ƙoƙari a zuciyarsa ya ɗaura ɗambara cewa zai zama shi yayin duk da kamar da wani dokta ya faɗa a zuciyarka kakkare ya cewar abu kaza nan zan fara ba zan iya shi ba to daga nan ka daɗe fuka cikin ƙoƙarinka kamar wanne yin babbaku ne kuma ga wani aran ma a kusa da shi wannan yana karatu ga abinda ina hadda ina hadda shi kuma wannan ina alif an baki ai kun ga nisan ai nisan ba misali amma a zuciyarsa ya kudure wata rankon Allah ya da kusa za ku za ku ganshi ya zama ya zama malamin to saboda haka lalle ne a ku gode wannan nima da Allah ya muku har da Allah ya kawo muku malam za ku zo ku dibo wannan gara batsa ba tare da kun biya ko kabo ba wannan ilimi da za a fasa a nan kadai mutum ya auna ya ga wacce makaranta zai ji ya biya kuɗi ya same shi saboda Allah ya ba da lokacinsa ku so da haka ballantana ku da za ku zo ku koya ku gode wa Allah waɗansu suna can wajen majalisa ban da hira ba abin da suke Allah bai zaɓe su bai ba su wannan ni'imar ba ko Allah ya zaɓe ku ya kawo ku kun ƙara da lokacinku a cikin wannan hidimar neman ilimi musamman gashi duk ga ara mummi a ciki daman da abin da a ce an fara shi an faro da alkur'ani kamar inda malam ya fara saboda haka himman malam ita ta kawo shi wannan matsayi da kuma magabata da aka dora shi akan talbiya da farko alkur'ani samun alkur'ani duk shi kai shi wannan matsayi wanda duk yi kokari ya samu alkur'anin nan to insha Allah kuwa in ya rike shi da gaskiya kuma Allah da zai kai matsayin da malam ya kai insha Allah shekaru da yawa wanda suka wuce na san malam akan wannan kokari tun a sannan ma shi bai san mani ne na san shi bai san mani ne na san shi ina da cikin kokarin da musamman a alkur'ani bayan haddace shi da kokari da kuma shiga musabaka ta kai shi wannan matsayin wanda a lokacin da yi musabaka ina jin da yawa wa'yan tsanan ma suna yin shekaru su biyar ko goma ba to ni ina daga cikin wanda suka kokarin malam wanda a yanzu wato shi kansa malam da zan karanta wata aya zan karanta wata aya nan malam kade zan motsa shine zai san wannan abin da na karanta wallahi malam ne kade zai ga amma da dinnan ba wanda zai gano a'udhu billahi minash shaitanir rajim
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين sadaka Allah lazim yanzu na baku da malam shine zai gaya muku zai zai fassara muku wannan me nake nufi da wannan assalamu alaikum warahmatullahi Allahu akbar kai ina ina ba dai gwani nura a ce akwai kasar din da wato wannan kamu na ne na musabaka to a gaskiya a gwani nura ya faɗi wani abu da tsagani faru ya faɗa zan mai mai mana wato kakka ba zuciya ka shawara ba zai iya ba ka ka samu matsala zan faɗa muku abin da ya faru da tsaro da ni wallahi wannan maganar suna ne ni wallahi ina san shekara goma da ya wuce sha biyu sha uku ba kawai haka kawai sai in ce ya Allah ka sa irin da Qur'ani da hannu ba kuma wallahi ban taɓa ga ake da Qur'ani ne abin da na zata ku ba ake wallahi abin da na sake wani tudu wani gangare akwai aran mamakocinmu ya rasu malam mamun barbari wato sai da shekara wajen ɗari da goma sha shida yake ce mun tsangaye su da suke karatun ƙur'ani ya ce wallahi makaranci gogagge wanda ba za ka taɓa yi masa gyaran baki ba ko na wasali sai dai tsotsayi yake wala sun faɗa ba dan satu ɗaya biyu wani ba a abin nan mai satu ɗaya biyu ce ba a tsada shi yace kuma a wannan makarantar idan kana tilawa ta tsare ka ba za ka tabe kowa ba ko dai ka ji wani ya kusa kawo wajen ko wani ne yake karanta albarka yace kuma saboda discipline irin na wannan lokaci wallahi ala ramman nan shi ake sana baya ba kun buda da sai a hannunsa da ya kana gengedi kawai sai ka ji dau dole ka farka yace wallahi a makarantar nan da wahala ka samu mai riga biyu sai dai riga da mayafi ko kuma mai akwai guda biyu amma dai ka sami da gaji wata ga ba sau karauci to sai wani alaran ma ya ziyarce shi dama ga gida ga gida gidansa sun zama na kada yare ba sai na zo na samu wannan bakan arama yana rubutun ƙwararri ba a nan ne rana farko da ana rubutun ƙwararri sai na ga ashe ba ka faɗi na ga zaune yake wallahi daga shi sai takardunsa kawai ya rubuta ya rubuta ya yi ɗan kuskure sai ya kankare sai sa wata ƙanƙarar da kuɗi sai goge sai goge kusan wuni ne ina kallon mutum sai na ce ta gaskiya ne ya guda kuma ba zai iya rubuta ƙurani ba tun da ne haka ake da kayo shi za ka iya wannan hajji a kewaye da ka ba wallahi bayan na kai shekaru da wani sha wani sha da kai kai sai shi ma ɗan adam ne wanda yake kuma haƙuri ya yi kuma an dace da shi to alhamdulillah har zai an dace da yanzu ana ɗan koya da haɗin zafi a kasar koyo da shi alhamdulillah to malamai gwanaye muna godiya allah da kama haifanku da gafara allah ya ma 'ya'yanku albarka allah ya tara ma cikin wato ceton alƙur'ani ga baki daya wannan ziyara muna roƙo gane nura da kazani faruk da allah karsa yake ko da wani lokai ko da su biyu a shekara muka samu wannan muna farin ciki dan mun tabbatar za a zo mana da wani abu wanda za mu karu da shi kamar yadda alhamdulillah ni dai na samu kaimi da shawarwari wanda za mu tsora wani tafiya ta ba kai insha Allah ta'ala yanda kuka zo lafiya yanzu bi haulin lahi wa kowace yanzu shi gani nura yana karanta wata aita musabaka abinda ya fato min a rai yasta wato ina da ita ce mafi kankantar yarinya da ta haddace tsari a wannan lokaci wallahi zai wahala ka ganta ka ce yarinyar nan ta haddace da biyar lafiya zai yi wahala amma kuma mahaddaciyar qur'ani ta ji da fada to alhamdulillah wannan sakamakon tarbiyya ne da kuma kama da abu yan uwa na san lokacin da gwani nura ya fara karatu wasu za su ce na rama da aya biyu to zan roƙi gwani nura da dr gwani faruk su karanta mana mata ya fara mana qur'ani ba tare da tayini ko tafsiri ba duk abin da aka zaba na wuri da kira'a da riwaya to mu dai muna maraba da shi insha Allah ta'ala ban sani ba gani nura sharif kai zaka fara kai da hannun dama saboda haka duk inda aka zaba a karanta mana wato yan wannan abin wallahi yana da tasiri wannan abin yanzu idan aka ajiye shi duk shekarun da kaji sai ka tuna wannan zama kuma wani abu ne wanda haka Allah ya kaddara ya kasance a yau kuma shi ya san yaushe irin wannan za ta kasance shi yasa nake ce muku dama in Allah ya baka tana da tsada wallahi ba sai take maimaituwa ba to saboda haka wani nura za mu so ka karanta mana abin da ya so gaga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم
gani nura wannan ko da waya muka yi makasar rana ita yau muka sai nan muke so da karanta aka sai ka bi shi sati guda kan mutum lafiya haka ai sai jinjina wato wato wani kira da mutum ne aka ce wani da hajji doki ta fara wato mutumin da zai shiga wannan wurin da lafiya da kasa ta wallahi karatun sa yana fadawa kawai kar da maryam da ta rubuta dole ta da a ce za ka ji kasa ka ɗaga kamar a ce za ka shi da shi Allah ya kara albarka a rayuwa da kamar ya faru kai mana abu da ya saba
to bari in karanta da ruwayar khalaf daga ɗariƙar ɗayi ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعه إن نظن إلا ذنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وهيك بهم ما كانوا به يستعزون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزاء وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هيمين صدق الله العظيم
muka karanta wa wasu duka bayyana surata ne fasahatu wato abinda zai burge ku aibatun nashar kamar yadda muka faɗa muqaddima ita ce qira'atul ashra al-kubra shatibiyya da durra duka sugura ce yanzu shi dakta kuga sai tsallake sugurar gaba ki dai fada sai kubra wallahi wannan kalubale ne babba a wajen mu kalubale ne babba a wajen mu na faɗa tun farko wani inda za a ce mutum ya zo ya yi boko digiri masters phd a boko kuma ya zamo cewa gwani a kira'at ba wahanda qur'ani kawai kira'at ashara wallahi wani sai musa wannan to amma abun kawai kai da zaka yi ka yadda zaka wahala wallahi duk wanda yake so ya ilimi bai sha wahala bai na bata maka sa lokaci hausawa suke sa in ka gaba ne ba banza ba in bai sha dare ba ya sha rana wannan shine ka'idar rayuwa Allah ya saka da alkhairi shakarakum Allah wa baraka fikum wallahi to sai na ji kunya yanzu kuma na ce ina ma mun tana da wata hadiyya ta musamman wallahi ga wannan manyan baki namu amma da insha Allah ta'ala wannan na farko ne ba wani kare Allah Allah ya kan mahaifanku da gafara Allah ya mai ayyanku albarka wannan ziyara Allah ya sa ta a cikin mizanin hasanatikum Allah subhanahu wataala sa alqur'ani ya cece mu Allah ya kara mana albarka a rayuwa Allah ya ba mu ikon jajircewa wannan abun wallahi kalubale ne a wajen kalubale ne a wajen ina gaya mana wannan ina gaya mana wannan yanzu Allah ku duba wannan karatu ni dai gaskiya an yi mun allurai ba allura ba ba allura guda ɗaya ba Allah ya sa albarka ban sani ba malam ko kana da wani ɗan ƙarin bayani ko kuma a ramma to malam nuruddin ko an yadda sai daga ba ma daga ko akwai wani ɗan ƙarin bayani bismillah alaikum assalam kusan ka zo a makare Dr. Faruk ya yi ba da shawarwari na haddace wa'annan rumus ɗin wanda kuma insha Allah ta'ala sai dai mu dora da ƙarin bayani akan abin da ya faɗa in Allah kai mu a wasu karatuttuka amma dai gaskiya lokaci ba zai iya wadatar da mu ba abin da ya kamata a faɗa gaskiya ya faɗa sai dai insha Allah ta'ala mu zo mu dora nan gaba amma dai kawai abin da ni na sani duk wani mutum da ya haddace abu ya kada ka ɗauka kawai haddace sai yana isti'malin abun a karatu istimalin abun a karatu shi ke sauna a bayar su zauna amma kawai ka sai ka zauna ka karanta ka haddace ba ka istimali a karatu da wahala su iya zaunawa sannan kuma abu na biyu yi kokari kai maka koya ma wasu koya ma wasu yana zaunan maka da ilimi duk lokacin da ka karanta kai kadai kake bantu da shi ka iya manta shi wannan shine gaskiya abin da zan faɗa kuma sha Allah da garin bayanai da sauran su domin akwai ƙarin shawarwari ne ta kai da insha Allah ta'ala gaskiya ne insha Allah ta'ala amin da amin da ta hamid akwai karin bayani liman ma rabi akwai karin bayani wala ismail akwai karin bayani to duk kuma sai shigo shi a muku alhamdulillah to dai barakan ukura Allah ya saka alkhairi Allah ya ji kan mahaifa da gafara ai fi sabilillahi irin ku a ce kun zo waje ai ba karamin sharafa wannan gurin bane da daman ku gaskiya shaksiyan ba su san ku ba amma mu mun san ku gaskiya kuna da tsada sosai to amma kuma qur'ani sai yasa kuka yi arha to kaga wannan sai saboda abin da zamu gode wa Allah subhanahu wataala ne Allah ƙara albarka a rayuwa Allah ya samu dace wa sallallahumma wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin